لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau sha bakwai ga watan shawwal shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha biyar ga watan hudu shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin da littafin sifatu sala na babban malami a sheik muhammad salih al-ifaimin alaihi rahmatullah don wa idan ba a manta ba jiya mun kammala alfaslu sadis za kuma mu tashi farkon alfaslu sabi'u malai ce fasali na bakwai fasali na bakwai malai zai mana bayani game da shurutus salati shar'an sallah shurutus salati shar'an sallah lallai akwai bukata mai girma ga dukkanin musulmi ya fahimci waɗannan abubuwan domin kowanne ya sa shi gurbin da ya dace akwai al'ahkamu taklifiya akwai al'ahkam alwada'iyya kamar yadda malaman usul fiqi suke faɗa ya kamata ka fahimci kowanne ɗaya daga cikinsu a ibadarka domin ka san matsayin ibadarka idan ka gabatar da ita ka san ko menene ke gyara maka ita ko kuma menene ke bata maka ita naka ce al'akamun taklifiya su ne abin da ya shafi shurut qawaid wajib mustahab halal makruh mandub da sauransu sannan kuma al'akamun wada'iyya shine ka fahimci ingancin ibadar idan ka yi ta akwai bukata ka gane abu kaza a cikin sallah sharaɗi ne mai sharaɗi ka gane abu kaza a cikin sallah a rukuni ne mai rukuni ka gane abu kaza a cikin sallah wajibi ne kowanne ka san matsayinsa don idan ka bar shi ko ya samu tazzaro a cikin sallah ka shin sallah ka tana nan ma idan tana nan ya za a yi gyara ta yanzu misali don mutumin da ya bar abinda ake cewa rukuni a cikin sallah to ya sallah ta lalace shi babu wani abu da zai iya gyara masa wannan sallah lallai sai dai ya dawo daga baya ya sake sabo sallah misali kai ne ka tare sallah sai ka manta suratul fatiha ko kuma sai ka manta kabbara harama karin kashin farko kabbara harama baka yi ta ba kawai sai ka shiga sallah sai da ka gama sai ka tuno cewa ai baka yi kabbara harama ina matsayin wannan sallar taka kaga babu abin da zai zo ya dora maka sallar naka ce za ka yi kabali ko ba ka ba da ka gyara sallah ka babu wani sallah ta yi mai ta lalace to shi rukuni matsayinsa a cikin ibada shine idan ka bashi sallar talalaci misali karatun fatiha misali ruku misali sujjada dukkanin su rukuni ne a cikin sallar shi ma shar'i ya kamata ka fahimci menene shar'i shi bambancin shar'i da rukuni shi shar'i yana zuwa ne kafin ibada da abin da kaji an ce masa kaza shar'i ne na aiki to sai abin ya zo ka cika shi yadda shari'a ce ka yi shi sannan za ka yi ibada ta samu karbuwa misali alwala shara'i ce ta sallah an gane ai idan ka zo ka yi sallah babu alwala ina sallaka babu babu shigar lokacin sallah shara'i ne na sallah sai ka zo ka yi sallar azahar yanzu ina sallar azahar ɗinka to kaga shi shara'i yana zuwa ne kafin ita ibada ɗan wa Allah sa fahimta shi kuma rukuni yana zuwa ne a cikin ibada misali kabbar harama kaga a cikin sallah take ruku a cikin me yake sallah to kaga fahimtar ka waɗannan zai taimaka maka wajen gane ibadar taka shin ta yi ko ba ta yi ba idan ka barta idan ka ba wani abu daga ciki misali wajibi abu kaza wajibi ne a cikin sallah sai ka ba wajibi za ka iya gyara sallar ka eh za ka iya gyara sallar ka ta hanyar mai sujjada kabali ko sujjada ba ake haka na abin da yake mustahabi yana da kyau waɗannan abubuwan a fahimce shi a cikin sallah lallai ko shakka babu malamai fikihu sun yi kokari sosai kuma sun kai sun kawo don kokarin fito mana da waɗannan abubuwa yadda za mu ibadan mu lami lafiya Allah madaukakin sarki ya karba Allah subhanahu wataala ya karba mana yanzu malam zai kawo mana bayani akan shuruqus salah abubuwan da sai ka iya cika su sannan sallah take karba malam ce shuruqus salati ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salah abinda ake cewa sharadan sallah shine abinda ingancin sallah yake tsayawa a kansa ma'ana sai abin ya tsayu sannan sallah ta inganta idan abin ya faɗi sallah ma ta faɗi kamar yadda muka yi bayani li'anna sharta fil lugha alace saboda shi sharadi a lugha ta larabci idan ma idan balarabe ce maka asharqu abin da yake nufi ita ce al'alamatu alama alama ma ya dilluka ala shay'in ma abinda zai shiryar da kai zai nuna maka wani abu shine alama to asharaf a larabci abinda yake nufi ko ita ce alama qala Allah ta'ala kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki yace fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan sai ce faqad ja'a min ashrafuha Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce fa hal yanzuruna shin suna jiran wani abu ne illa an illa sa'ata face tashin alkiyama ai mutane yanzu ba wani abu suke jira ba ba wani abu da suke dako suke saurare face zuwan tashin alkiyama in aka ce as-sa'atu sunaye ne yan uwa daga cikin sunan tashin alkiyama kamar da kuka san balarabe idan abu yana da girma a wajensa tanawwa'at asma'u sai kaga sunayensa sun nau'anta a kira shi da sunaye kala kala da kaza da kaza na nuna maka lalle wannan abu mai muhimmanci shi zaka ko da alqur'ani sunayen tashin alƙiyama ya zo kala kala daban-daban to daga cikin sunayen tashin alƙiyama akwai as-sa'atu lokaci kai ka ce babu wani lokaci sananne a wajen Allah madaukakin sarki sai lokacin tashin alƙiyama dan shine lokaci mai tabbas shine lokaci mai tabbas shi sa galibi in za ka kashi alqur'ani ana kawo shi ne bil ma'arifa as-sa'atu wannan lokacin sanannan lokacin nan da kowa yake jira da ni da kai da kowa shi muke jira shi lokacin tashin alkiyama shi sallama da kai sarki ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana musa fima anta min dhikra sai kuma arafa ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana musa qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa yas'alunaka ka an naka fiye an zuwa ƙarshe ma'ana a sa'atu tashin alkiyama shi sa koda bahaushe idan ya cewa ne ayi lokaci ya yi sa'i ya yi me yake nufi wai ka mutu kenan ba haka bane wani lokaci ya yi wani ayi sa'insa ya yi lokacinsa ya yi ma'ana lokacin tashin alkiyama a lokacin tashin alkiyama su shi ya yi don tashin alkiyama kowa da irin tasa ko kai idan ka mutu yanzu an kiyama ka ta tashi suka ce man mata faqad qamat ya mutu wanda ya mutu ya masa tare shi kuma haka ne kai da abinda ake a duniya daga lokacin da ka mutu zuwa ƙarshen duniya me yana ka a ciki babu kai alƙiyama ka ta tashi Allah ya samu cika da imani yan uwa to Allah madaukakin sarki ce ai babu abinda mutane suke jira face tashin alƙiyama sai Allah ya ce an ta'tiyahum baghatatan ta zo musu baghatatan ba zato ba tsammani ta riske su kamar yadda yankon mutuwa take girkan mutane kana cikin harkokinka ka shirya abinda za ka yi gobe kawai sai allah maɗaukun sarki turo maka mala'ikan mutu kuma wallahi wajib alaika an tuji ba dole ne sai ka amsa ba yadda mutum yake to haka mutuwar take zuwa kawai za ta zo ta girshe ka ne ta ɗauke ka ka shirya ba ka shirya ba daidai kake ba daidai kake ba haka take zuwa ne to tashin alkiyama ma idan Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika ya busa ko ƴan uwa haka ba za ta zo mutane kada ka taɓa ɗauka cewa wani notice za a bayar a ce jibi ko gata za a busa kowa ya shirya a'a annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lokacin da Allah ya sa busa ko wani yana gona yana girbi wani yana cin yana matsar kaya wani yana cin yana yin wani kowa ya fita harkokinsa kawai Allah madaukakin sarki zai umarci mala'ikan mutuwa ya busa kawo shikenan mala'ika mai busa kawo kai israfil ya busa shikenan kowa a kasuwarsa a gidanka a wajen aikinka a matsalar inda kake a nan mutum zai faɗi mutu kuma shikenan duk ɗaya ne yawa da wancan ɗan da za a mutu lokaci guda da mu da muke mutuwa ɗaya ɗaya ko wannan ya tafi wannan ya tafi wallahi duk ɗaya ne babu wani wanda ake bashi notice idan zai mutu Allah subhanahu wataala ya samu dace to sai Allah subhanahu wataala ya ce faqad jaa ashraquha ai tabbas hakika alamomin ta sun zo mecece ita tashi mai kiyama ke kaga ashraquha jam'i ne na ashraq alamomin tashin alkiyama sun zo kamar yadda muke ta ganin su ga sanan duk galibi alamomin tashin alkiyama kanana al'alamatu sughra da annabi gama duk sun bayyana ga sunan mana ta ganin su kadan ne wallahi zaka samu musu bayyana abinda annabi ce idan zaka ga kaza kaga kaza ka me bai bayyana ba a ciki manyan ne kawai su muke jira eh su ba ma fata ma Allah kai mu lokacin su eh waɗancan manyan alamomin tashin alkiyama ba a'a Allah madaukakin sarki tsare mu mala yace ai alamatuha ai abinda ake nufi da ashraquha ai alamomin tashin alkiyama sun zo su mala yace wa sharqu fil istilah amma idan aka ce sharadi a yare na malaman shari'a abinda suke nufi da shi a fi istilah ahli usul abinda malamai na shari'a na usul suke nufi da shi shine ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud wannan wani zaurance ne bayan zamu min adamihil adamu abinda rashinsa yake lazumta rashin samuwa ko ingantuwar aikin abinda in babu shi to aikin da kai na ibada shi ma babu shi ya lalace amma kuma layar zama min wujudi wujud samuwarsa kuma baya lazumta samuwar kuma aikin baron muku abin gwaru-gwari na ce alwala mai ce ce daga cikin sallah sharaɗi ce ko to idan ka zo kai sallah babu alwala ina sallaka to kaga ma yana zama min adamu amin adam yil adamu ke abinda idan babu shi aikinka baya inganta rashin sa rashin ingantuwar aikin ne rashin alwala rashin ingantuwar menene sallah ne kun ga musamman bangare ne ko amma wala ya zama min wujudi wujudi amma a samuwarsa kuma ba ta lazumta samuwar aikin yanzu idan ka je kai alwala za a ce dole sai kai sallah yan uwa an gane yanzu ka je kai alwala yanzu shar'i ne dole ne in je kai alwala sai kai sallah ba shar'i bane to kaga ashe samuwar ita alwalar ba ta kuma lazumta sallah dole sai kai ita Allah ya sa an fahimta wannan dai shine abinda malaman usul fiqh suke yi عرف الشرط شيء ما يلزم من عدمه العدم أما ولا يلزم من وجوده الوجود إيه رشن سا رشن إن دنتور أيكيني أما سامور سبايا لازم تا سامور أيكين سبان أبنا سبان شي إتا شي ركني شي كما أكسن ونن الله سبحانه وتعالى سامو داجي ما ليش الشرط الأول shar'i na farko daga cikin sharɗin sallah shine dukhulul waqti shine shigar sallah sai malai cewa huwa ahammuha kaga wannan sharɗin shine sharadi mafi mahimmanci a cikin sharɗin sallah me yasa malai ya faɗa haka saboda shi dole sai da shi sannan zaka yi sallah ta karo ba a yin sallah yan uwa lokacin ta bai ba kaga da wannan gabar ne nake jan hankali na kowanne irin masallaci daga cikin masallatanmu da muke gabatar da salloli guda biyar limaman masallatan da ladanai su ji tsoron Allah su kiyaye amanar mutanen da suka yadda da su suke sallah a bayansu suke la'akari da kiran sallarsu idan sun ji su amsa su zo su yi sallah a bayansu da su kiyaye lokacin da ya kamata su yi sallah kada su yi sallah lokacin ta bai dan uwa abin da yasa na faɗo wannan shine saboda wallahi wasu daga cikin masallatanmu suna yin kiran sallah har su tare sallah lokacin sallah bai bi wallahi kuma mutanen da suka amince da su suna zuwa su yi alula su zo su shiga bayan su sallah ba haka bane suna zuwa su shiga bayan su su yi sallah a bayan su lokacin sallah bai akwai lokacin da zaka ga barin ba misali da sallar asar sai karfe uku da hamsin da biyar wani lokacin ma sai hudu daidai lokacin sallar ke shiga muhtarin sallar asar yake shiga amma wasu daga cikin masallatan mu sai ka ga uku da rabi an yi kira sallar asar uku da rabi an kira sallar asar kuma uku da arba'in haka an zo an tara sallah wallahi ba sallah aka yi ba ba sallah aka yi ba za ka zo ka ji gwanda ka yi sallah idan lokacin ta fita in kana da uzuri in kana da uzuri ba fahimta a kan ka yi sallah lokacin ta biyu da kiran sallah da kiran sallah da ta da sallar gaba daya ba a yin sai lokacin sallah ya shiga so daga ai da kiran sallah ana yin sa ne idan lokacin sallah ya shiga banda sallah guda ɗaya ita ce sallah asibahi ita ce ake kiran sallar farko lokaci mai ita ma wannan kuma intibahi ne haɗakar da mutane ake ku tashi ku shirya sallar asibahi ba wasu ba ku bacewa ake lokacin sallar shi ba tashi kimtsa shirya lokacin sallar asibahi ya kusa saboda me kana bacci a lokacin akwai nauyin bacci akwai masu nauyin bacci wannan ka tashi minti biyar bai warware ba to tashi ka kimtsa ka shirya kafin lokaci yan uwa lallai duk wanda yake da kusanci da wani masallaci da sassa na irin wannan a yi nasiha a ja hankali lallai mu lura da yin sallah akan lokacin Allah madaukakin sarki ya ajiye lokutan sallar nan ya aiko mala'ika Jibril daga saman bakwai yayi sallah da manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi kowace sallah akan lokacin ta aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka gani suka kiyaye sannan annabi bar abin haka ba sai da ya faɗa abin da bakin sa kaga annabi ya fita annabi ya fita saboda haka sai ka kiyaye musamman yanzu alhamdulillah da abubuwa Allah ya sauƙaƙa mana su ga applications nan da yawa wanda za su nuna maka a yadda ake kiran sallah suna canza kansu automatically idan ba za ka iya kiyaye lokacin sallah ba kai ladani ne to ɗauki irin wani application ɗin ka rika amfani da shi babu matsala yayi Allah subhanahu wataala ya samu dace sai malai ce wali hada saboda mahimmancin lokacin sallah ne ma يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت da yawa daga cikin wajibai suke saraya shari'a take barin su ta sarayar da su saboda lura da la'akari da muhimmancin lokaci misali akwai abubuwan da zaka ga wajibi ne a sallah amma idan lokacin sallah zai fita sai a ce kyale shi sallah kawai kyale sai yanzu misali mutumin mutumin da yake da yake cikin yaki shari'a ta ce dole sai yayi sallah fa'in khiftun farijalan a wurfana idan kuka ji tsoro kuna cikin halin yaƙi ku yi sallah rijalan kuna tafiya auru ku banin ko kuna haye akan dawakin ka haka ba ka taba ganin sallah mai tafiya ba haka ba ne daga cikin shar daga cikin rukunan sallah dole ne sai ka tsaya inda ka cikin sallah amma saboda mai an bar wannan wajibin an bar wannan rukunin saboda mai saboda muhimmanci kada ka bata lokaci ya wuce idan aka ci gaba da yaƙi lokacin ta zai iya fita yanzu ka samu kanka a yanayin da lokacin sallah zai fita misali kana an kulle mutum a cikin kurkuku a cikin sel na 'yan sanda ko a cikin prison allah ya kiyaye sai kasance kuma ba za a ba shi dama ya fita alula ya sallah ga kuma lokacin sallah ya yi me zai yi me zai yi in akwai bangon da zai iya buga ya ce mama sai ya me mama idan babu fa ya yi sallah a haka an fahimta ya yi sallah aka mai dalili saboda lokaci kada lokaci ya fita ya kyala abin da yake dole ne wajibi ne muhimmancin lokaci yan uwa ba a barin lokacin sallah ya fita ba a barin su kwata-kwata shi sa kamar yadda zamu zo mu bayani a gaba insha Allah ta'ala duk mutumin da yana sane haka kawai haka kawai yana zaune yana hira yana labari ko yana wani aikin da ya shafe shi lokacin sallah ya zo a kiran sallah ya ki tashi je yi malami suka ce wallahi ko yayi babu ruwan Allah da sallarsa ai Allah madaukakin sarki akwai lokacin da ya ajiye ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan kai sallah shine ni zan karba sai ka bari lokacin da Allah ya tsara ya wuce baka zo kai ba sai lokacin da kaga dama Allah tsoron kai yake ji shi ga lokacin da yace kai sallah sai kai sai lokacin ka wallahi malamai suka ce baka da sallah shi sa duk fa bayanin da ake yan uwa akan cewa za a yi qara'in sallah za a yi kaza za a yi kaza ana bayanin qara'in sallah ne fa ga mutumin da ya bar sallah da uzuri yan kwan fahimta mutumin da shari'a ta baka uzuri ta ce idan baka yi sallah ba babu matsala saboda abu kaza to shi ake bayani amma haka kawai ka bar sallah ka zo ka ce wani zaka yi qara'i a wannan ka je ka ta istighfari dan Allah ya ga dama ya gafarta maka ba za mu kore maka ramar Allah madaukakin sarki ba amma wannan kai wannan kan akwai sharadi akwai ka'idoji da Allah ya aje dole ne mu bi su kai dan adam kai ne bawa kai ne zaka tamfar san zuciyarka ka dawo ka ba Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki zai aje umarnin sai dawo ya bi ka ba ba haka bane kai ne bawa mu mu ne ba mu ne bayi mu ne bayi mu ne mabukata a wajen Allah madaukakin sarki Allah baya bukata komai a wajen mu shi ya halitta mai ce ga abin da yake so mu yi da abin da yake ya ci karo da umarnin Allah sai mu bassan zuciyar mu mu aje namu sai mu je mu bana Allah amma ta za mu yi tsammani mu Allah madaukakin sarki zai ce mu abu maki kuma Allah sai ya bar nasu sai ya dawo ya bana mu saboda Allah ko mai gidanka ne ko mahaifinka ai ba zai ma haka ba ko mai gidanka ne ya ce yi kafa ka za ka ƙi ka je kana kuma kana kana tsammani ya zo ya zo ya bana ka ba kai kanka adalci ba malai ce wa haza ta'bir kaga wannan ta'biri da malamai suke kawowa na cewa dukulul waqti shigan lokaci malai ce as-sahu yafi inganci yafi kyau a fade shi min al-waqti da kawai a ce waqtu salah kawai a fada abin a ce lokacin sallah yafi kyau a ce shigar lokacin sallah ma'ana akwai lokacin da sallah take me take shiga sama da kace kawai ka ba abin abu da kace lokacin sallah a'a akwai lokacin da sallah take shiga malai ce li'annar salata saboda ita sallah ta sihu ba'dal waqti takan inganta kayi ta Allah ya karba bayan lokacin ta ya fita amma lil uzri ga uzri ga mutumin da yake da uzri kama launa ma'aunasiya kamar mutumin da ya manta bai yi sallah ba ko kuma yi bacci to kun ji irin wuraren yan uwa da idan mutum ya bar sallah Allah madaukakin sarki yake ba yana ba shi uzuri annabi tira da aminci tsar tabbata a gare shi ce man nama anis salati aw nasiya man nama anis salati aw nasiya wanda yayi bacci ya kwanta yana bacci lokacin sallah bai shiga ba baccin da yake yi har lokacin sallah ya shiga ya fita bai samu dama yayi sallah ba ko kuma mantawa yi kun san akwai abubuwa da yawa da za su isha kanka musamman mutumin da yake Najeriya akwai abubuwa da yawa da zai iya ganewa irin wannan ba haka bane ko mutumin da ya gafala saboda wani abu da ya sha kansa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe lokacin da aka yi ghazwatul ahzab sun shigar suna yakin wannan gwalalan wannan hakan da annabi suke tsira da amince tsara tabbata a garshe suna so su kewaye garin madina su hana mushrikai tsallakowa a lokacin kun san sallar la'asar da annabi da sabai duk ba su samu su sun yi ta ba sai karshen sai karshen lokacin wasu ma sai da magarba suka hada an shigar ana ta aiki ha annabi musu muguwar addu'a to irin wannan babu laifi idan akwai bacci ko me ko mantuwa sai annabi ce fal yusalliha idza zakaraha da zarar ka tuna ta to shine lokacin sallah a wajenka ma'ana kana manta kana tuna ta to lokacin sallah ya shiga a wajenka a lokacin baya lafiya kuma ka jinkirta ta sai ka tashi kai sallar la'asar a lokacin ko azhar ko magriba ko isha kai sallah a lokacin ta ba ƙada'i kai ba a lokacin ada'i kai don kuwa fahimta da kyau haka nan da ka tashi daga bacci kana tashi ka kwanta ƙarfe biyu za ka ɗanyi bacci na bayan sallah azhar kana tashi sai ka ga magarba ana ta kira sallar magarba ba al'azhar ta wuce ba ke to kana tashi abinda za ka yi shine shine lokacin sallar al'azhar ɗanka a lokacin sai ka je ke alula ke zo ke sallar al'azhar sannan sai ke lokaci mai ƙware baka je masallaci ke sallar magariba wannan shi ta ba mu wannan dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fa zalika waqtuha wannan shine lokaci na sallar da mutum ya manta ko ya gafara kaga wannan uzurin dan gwana dan gwana mai albarka shine uzurin da shari'a ta baka na idan ka ba sallah ka iya ramata amma na kalubalanci duk wani ma'abu duk wani dalibi na ilimi da yake gani za a iya rama sallah ko ya ne ya kawo min wani dalili da yake nuna cewa idan mutum ya ba sallah kawai zai iya ramata a kawo min dalilin da yake nuna cewa idan mutum ya bar sallah haka kawai ta kasulan ta hawunan kawai zai iya ramata ni dai ban sani ba amma idan aka ƙare mu da ilimi sai mu zo mu faɗa ina fata fahimta Allah ya samu dace malaka wali hada yajibu an ta'rifa al-farqa bayna qawli al-ulama yushtaraq dukhul al-waqt wa bayna qawlihim fi salati al-jum'a yushtaraq fiha al-waqt malaka da wannan ne ya waje baka san bambanci da ke tsakanin faɗin malamai da suke cewa ana sharɗanta shigan lokaci a sauran salloli guda biyar kenan da ake a cikin gini da kuma faɗinsu da suke cewa ana sharɗanta lokaci a sallar juma'a a sauran salloli guda biyar ana sharɗanta shigar lokacin sallah ne amma sallar juma'a ana sharɗanta lokaci ne kawai me dalili saboda ita sallar juma'a lokacin ta guda ɗaya ne bari ba ku misali ita sallar juma'a idan ka kwanta kai bacci ko ka manta idan ka tashi lokacin ta ya riga ya fita zaka yi wata sallar juma'a kaga lokacin ta guda ɗaya ne kenan ba ta da wani lokaci an gane amma sauran salloli za ka koda ka manta za ka yi azhar ne ko za ka yi asar ne ita ce dai wacce ka bari baka yi din ba za ka yi ba amma yanzu ka kwanta karfe 12 kana jira lokaci ya dan yi kai sallar ka ka tabbata sallacin juma'a kana tashi kawai sai kaga ana kira sallar asar za ka ce to ai tunda juma'a ta wuce ne bari zo na hau kan kujera ta ne hudu ba mai sallar juma'a ne ma za ta yi ba za ta yi ba sallar juma'a ta riga ta wuce ka sai dai ka yi mai azhar amma dai juma'a mai sunan juma'a ta wuce ka shi sa malamai suke cewa yush waqt fil juma'a ana sharɗanta lokaci ita kadai ita ta kadai take da wannan lokaci babu wani lokaci kuma bayan wannan amma sauran lokaci sauran salloli suna da lokacin da ba wannan ba bala ce aljuma'atu la tasihu ba'da alwaqti mutlaqan saboda ita sallar juma'a ba ta inganta bayan lokacin ta mutlaqan bayan lokacin ta ya wuce ba ta inganta amma ghayruha amma duk sallar da ba sallar juma'a ba فيصح بعد الوقت إذا كان لعذر تنا إنغنتا بايا اللوكتي إذا تاكسنتي لعذر دي والدليل على أن دخول الوقت من شروط الصلاة قول الله تعالى ما ليتي دليل دي كنونة تيوى للي شغل لوكتي شرع إني لغتكين شرع أن سلا فإن الله مأوكين سركي دي كتيوى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Allah maɗauki sarki ce inna salata haƙiƙa sallah kanat alal mu'minina ta kasance akan mu'minai abubuwa ne guda biyu na farko kitaban aban farlantawa abar wajabtawa ce abar tilastawa ce shi ne malai ce ai faradan abin da ake nufi da kitaban ai faradan abin da yake wajibi kamar yadda Allah ce kutiba alaikumus siyamu ko ya yi wallaga na mun kutiba mai alaikum siyam kutiba alaikum mai italu duk wannan kutiba kutiba din me yake nufi ai furida furida an farlanta muku an wajabta muku Allah madaukakin sarki ce lalle sallah ta kasance akan mu'mine mai kitaban aban wajabtawa wannan shi nuna cewa lalle sallah dole ce wajibi ce tilasti akan kowane mutum musulmi kowanne irin hali kake in dai kana iya hankaltar abin da kake yi lokaci ɗaya ne sallah take faɗuwa a kan mutum lokacin da mutum ya daina gane komai lokacin da mutum mai hankalta komai mutum ya shiga cikin halin gaibu ba amma duk rashin lafiyar da mutum yake ciki kana kan ganin asibiti matuƙar kana iya gane mutane kana iya motsa jikin ka sai ka yi sallah a ya mutum zai sallah a yadda kake a yadda ka samu kanka yan uwa dukkanin marashin lafiya tana iya girkan dole ne mai iya gane irin waɗannan abubuwa za ka sallah a koya ne idan za a iya kawo maka ruwa kai alwala kai in ba za ka iya baka ya taimama in ma shafa maka za a shafa maka in za ka iya miƙewa ka miƙe in ba za ka miƙe ba ka yi a zaune idan ba za ka iya zaune ba ka yi ta akan jikinka a ala jambin kamar yadda annabi faɗa tsira da aminci tsara tabbata gare shi akan jikinka a kwance a rigingine ko a kwiɓinka ko a rubda ciki idan rashin lafiya ta ka kama haka haka za ka rinka sawarawa a zuciyarka kana sallah sai ka yi sallah kitaban wajibi ce dole sai ka yi ta idan su ma kai wannan baka san halin da kake ciki ba sai sallar ta zo a lokacin lokacin ta fita baka farfado ba to na sallar ta fada a kanka ba a rama ta irin wannan an fahimta yan ba a rama amma ka allura da ka fita daga hayyacin ka baka san inda kanka yake ya kasance salloli guda biyu ko uku sun wuce ka idan ka farfado shikenan sai ka yi ta gaba kawai bai sai kai wannan sallar sannan sai Allah madaukakin sarki ce mawqutan ay za waqati kuma tana da lokaci bayan wajibi ce kuma tana da lokaci kun waɗannan abubuwa guda biyu tana da muhimmanci lokacin sallah kowanne kamar yadda na bayani a baya Allah madaukakin sarki ne ya ajiye shi da kansa so haka dole ne ke sallah a lokacin ta dole mala yace fala tasihu salatu sallah ba ta inganta qabla alwaqti kafin lokacin ta walau kan walau kana al-insanu jahilan aw nasiyan ko da mutum mantawa ya ko ya jahilci lokacin ka kaddara mutum bai san lokacin sallah ba bari ba ku misali masu tafiye-tafiye sun sani akwai bambanci tsakanin wannan garin da wannan garin ana sallah azhar a nan lokaci yana shiga karfe 12 da rabi kusan yanzu 12 da rabi dan wani abu lokacin sallah azhar ke shiga to da kaje garin da kaje karfe 12 da rabi su lokacin ba lokacin sallah azhar bane bai shiga ba a lokacin ka saba a garin kawai sai ka tashi kai sallah sai da kai sai aka ce maka a lokacin bai shiga ba za ka ce ya falla amma sallah ba a'a sai ka sake sallah ba ce ba haka nan idan mantawa kai ba kai sallah ka manta sai kai sallah azhar lokacin ta bai shiga ba ita ma dan uwa ba ce ba sai ka sake ta to laka ba a yin sallah ne mutlaƙan lokacin ta bai shiga ba dole sai lokacin ta ya shiga sai dai inda shari'a ta ba da dama kamar ga matafi zai iya yin zambu ta ƙadimi ko ka yi sallah azhar da sallar asar a lokacin sallah azhar babu laifi wannan wata rukusa ce rukusa ce da Allah madaukakin sarki ya baka matsayin da matafi ko kuma lokacin da ake ruwan sama dan ma shari'a ta baka dama amma an ba haka ba ba a yi sallah lokacin ta bai ba malai ce wala ta sihul ba'da lokaci illa an yakuna ma'azuran sallah ba ta inganta kafin lokacinta bayan lokacinta kai bayan lokacinta illa an yakuna ma'azuran kamar yadda ba ta inganta kafin lokacinta haka nan ba ta inganta bayan lokacinta illa an yakuna ma'azuran sai dai idan mutum ya kasance mai uzuri ne wannan shari'a ta ba shi dama insha Allah ta'ala zamu dakata ana sati biyu sai mu tashi lokutan sallah za mu kawo lokutan sallah ne a hadisance kamar yadda annabi ya bayyana su kowace sallah azhar bayan ka santa a agogo ya kamata ka san yadda ake gane ta kuma eh musamman musamman ladanai masu kiran sallah dai wannan yana su wajibi ne eh su yana yana ayyana akan su dole ne su tsaya lokacin sallah ba dole sai da agogo ba idan ka je inda ba agogon ba kai ma da ba ladanin ba zaka je zaka je inda babu agogo ya kamata ka sanya ake gane lokacin sallah to malam zai kama da alamomi insha Allah ta'ala da zamu iya gane lokacin sallah tun daga azhar har zuwa sallar isha gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kuwa na'am na'am na'am bai eh ya yi ta biya ya shiga ta biyu mutumin da yake sallah ya shiga raka ta biyu sai manta raka ta farko bai ruku ba abu ɗaya zai kawo shine sai ilga'in wannan raka ta farko din sai mai sai mai da ta biyu ta zamto ita ce ta mai ta ɗaya ɗan uwan fahimci wannan raka'a ta farkon da baka da baka ruku a cikin ta ba sai ka jefar da ita ka yadda ita ta biyun da kake ciki da kai ruku sai ta kasance ita ce ta nawa kenan ta ɗaya sallah ta gyara sai a cigaba da sallah wannan shine abin da zaka yi insha Allah ta wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh na'am eh yace idan kai tafiya sai kai tsammani mai mota kuma zai tsaya ba sai kai azar da lasar ɗinka sai kuma aka samu lokaci aka tsaya lokacin kuma lokacin sallar la'asar ne shine ce zaka rama la'asar din nan kuma shikenan a ai ba shi dai bane daman sai dole yanzu misali misali idan za in dai tafiyar da zaka yin kasar ce to ya halatta ka haɗe sallah ya halatta ka haɗe sallah ai haɗe sallah malami suka ce ya inganta ko da ka so kama a masaukinka an gano wannan da kyau ko da kaga karshe kenan ko kaga in kana masaukinka ai azar za ta shiga kana nan la'asar za ta cin kana nan ba kana cikin mota ba ne kana zaune ne a inda kake suka ce babu laifi za ka iya haɗewa ballantana kuma a ce kana halin tafiya saboda ka sallah za a da la'asar ɗin da kai shi kenan ta yi ba buƙatar sai ka maimaita na'am idan tafiya ta haɗa mutane kamar su biyar na'am kuma a irin ranar juma'a eh tafiya a misali ta ɗan yi nisa haka Eh.
suka je suka tsaya a wani cikin layi na'am kuma za su iya yin sallar juma'a ɗaya a ba la mini su da aka ci tabarar lamma an rage musu ya ce mutane ne mutu- eh, kamar mutum uku ko hudu wai suka tafi suke tafiya ranar juma'a lokacin da za a yi sallar eh, juma'a kuma suka suka a wani waje ba za su yi yin juma'a su mutane da suke a- a- a- a sahabul azhar su ta wa- ta wace tabarar lamma an ce ba an rage musu guda guda biyu mai hudun su mai da ita guda biyu ba bukata ai daga cikin wanda juma'a ta faɗa kansa akwai matafi babu laifi yanzu misali in kai matafi ne kana kana cikin halin tafiya ka je wucewa ta wani gari ana sallar juma'a in ka ga dama ka tsaya kai sallar juma'a in ba ga dama ba ka tafiya ka shari'a ta baka dama ana ba ta an gani saboda haka wannan karambani ne ka ce wai a samu mutum da ya ce wajen sallar juma'a ba wanda ya sa shi Allah ya samu dace na'am hukunta sallar da aka tauye farillai e kaman mai da me na'am ita kabbarar harama ita wannan rukuni ce ba wajibi ba in ka bata ba sallar ma gaba da ita wannan ita kuma ka wannan tsayuwa domin kabara ita ita shine wannan wajibi dole ne sai mutum ya tsaya sai dai in ba shi da ilimi idan mutum ya tauye farilla da da ta wuce guda ɗaya zuwa guda biyu idan mutum ya tauye farilla guda ɗaya wanda zai iya gyara sallar amma wasu daga cikin malamai suna ganin in farilla ta wuce guda ɗaya to lallai sallar ta ta ɓaci na'am eh eh sai sai da gaskiya ne gaskiya ba shi da sallama na tsakani da Allah ka shigo kana so ka samu sallah wani kawai da shigowa kawai sai ga ya tafi ya duka ba ka bar haram ba shi da sallah ba shi da sallah an kewa mutum yara ya ce ita ba kai abin ga ake sallah ai ita sallah ba wacce gama haifar mutum ba shi kenan kuskure ne annabi ya hana wallahi annabi ya hana annabi ya ga wani irin wannan annabi shi ya tsaya ma shi abin da ya tsaya ma ya kabbara haramar ya ruku sai ya dan gangaro ya tafo shi da cikin su sai annabi ya ce waye wannan abu sai ya ce ni ne ya rasul annabi ya ce masa Allah ya kara maka kwadayin san ka riski sallah amma la ta'ud kada ka sake irin wannan annabi ya hana shi hadisi ne ingantacce ni ina gani kamar yadda na faɗa jiya da manyan mu da yaran mu dukkan mu bi ya haƙuri bari ka koyar addini yadda yake wallahi addinin nan yadda Allah madaukakin sarki ya tsara shaka kuma da shi babu wani wanda zai ce shi perfect ne addini komai ya sani ko da shekara ka dubu ku a duniya za ga wani abin ya baci maka idan ka san wani abu na da ya baci maka idan kai abu aka maka gyara cikin limana ya kamata ka fahimta ka dauka ka fahimta ka dauka kai kuma mai gyara sai ka gyara ta hanyar da ya kamata yawa dan yanzu misali idan mutum yana sama da kai to lalle ne idan kai masa gyara ka san hanyoyin da za ka masa gyara da yake maka kai idan wani yana ganin cewa idan ka ci za ka yi masa gyara matsayinsa na matsayinka na sa'an ɗansa to kamar rashin kunya haka ne idan kana ganin abu ya fahimce ka ba wani babban babu ruwansa ko yanzu aka yafe kai min gyara wallahi zai dauka Allah ya saka masa alkhairi irin wannan daidai ne kuma wani kuma ba zai fahimce ka ba irin wannan kai ka fahimce ba fahimce ka ba dan kada a rasa gaba ɗaya samu wani datti da irinsa mai irin shekarunsa ga ya mata shi sai zai gyara masa ba haka ba sai ga an samu gyara zai fahimce shi tunda shi sa'ansa ne amma kai zai goshi aka fi goshi maka fara sallah sai zaka bi gyara shine kawai shine kawai sai a ba hankali saboda so ake a gyara ba so ake a baka kuma kada ka ji haushi abin da ya kamata kai idan kai mutum kai mutum irin wannan kai gyara kake kai wallahi wani baka ta alkhairi Allah zai baka ladan kanka kada ka ji haushi gobe ma ka tsara da nuna yi yi masa Allah ya samu dace a cikin gari a karan masallaci wani masallaci ina wucewa haka ina sallah na tsaya muna sallah wani bawan allah da muke kusa da shi na haɗa gafa ta da tasa eh ya jini na kuma matsawa ya jini na matsa ya jini eh sai na kyale shi har na yi faɗi sosai kuma daga baya dai sai na kyale shi muka yi da sallah muna yi sallah sai ka kyale shi kawai irin wannan tunda sai kai na abin da tashi kake salamu alaikum karki mana wa'azin sala ba ma bukata mu ba jahilai bane kai a tashi a wamu ba ma bukata shikenan sai ka bar su sai ka bar su ba kuma ba wani abu anna annabawa da manzanni ma an jefe su ba haka bane an dake su sun sai za su yi wa'azi an an dake su a masa abin da yake ba ba wannan kai kai dai abin da kake in urid in urid illa islaha mustata ya na kake sani Allah madaukakin sarki ya ga zuciya ka zai baka lada insha Allah ta'ala wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum